صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هذا هو الثابت في الصحيح ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه بهذا أحد من الصحابة إنما تنازعوا في موضع دفنه ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع ولكن دفن في في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه وسلامه ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز أمره أن يشتري الحجر حجر ويزيدها في المسجد وكانت الحجر, وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة فزيدت في المسجد ودخلت جحرة عائشة, عائشة في المسجد من حينئذ وبنوا الحائط البراني البراني مسنما مح مسنما محرفا فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي مرثد الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم أبي نعم أبي مرثد الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها لأن ذلك يشبه السجود لها وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله تعالى وكما نهى عن اتخاذها مساجد نهى عن قصد الصلاة نهى عن قصد الصلاة عندها وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذي سد الله ورسوله ذريعته وهذا بخلاف السلام المشروع حسب ما تقدم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da wannan yammaci na ranar litinin biyu ga watan rabi'ul awwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 1429 wanda kuma shi daidai da goma ne ko? goma ga watan uku miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na sati-sati cikin wannan littafi mai suna ƙa'idatun jalila fit tawassuli wal wasila wallafar shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama tana 728 wannan kuma shine majalisinmu na 36 malam yana cewa wa sabitu anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qala ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakankanin ya ce wa sabitu abinda yake ya tabbata anhu daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama annahu qala cewa shi ya ce ma baina baiti wa minbari tsakankanin gidana da minbarina rawdatu min riyadil janna dausayi ne daga dausayin aljanna wannan shine ya tabbata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa هذا هو الثابت في الصحيح wannan shine abin da ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim da Malik duk sun ruwaito shi hadisin Abdullahi ibn Zaid al-Mazini radiyallahu ta'ala anhu walakin ba'dhum rawahu bil ma'na sai dai wasu daga cikin masu ruwaya sun kawo wannan hadisi da ma'ana ba da lafazinsa ba faqala ya ce kabiri maimakon mimbari ba ma baina baiti maimakon baiti sai ce ma baina kabiri wa mimbari rawdatu min riyadil janna maimakon kalmar baiti wannan ruwaya tana da a cikin littafin musannaf na abdulrazzaq tana a cikin al-musnad na imam ahmad da wasu daga cikin littattafan ruwaya wannan ruwaya kamar yadda muke gani ibnu taimiya a nan cewa wasu ne daga cikin masu ruwaya suka kawo ta da ma'ana manzo Allah cewa yi ma baina baiti wa mimbari ba cewa yi ma baina qabri wa mimbari ba wani ne ya so ruwayar sai ya kawo ta da ma'ana ba shakka gidan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a wannan hadisi shine gidan da na Aisha ɗakin ta inda aka binne shi nan ne kabarin sa yake wanda yace ma baina qabri wa minbari da wanda yace ma baina baiti wa minbari duk ma'ana ɗaya ce duk dai ɗakin na na Aisha nan ne kabarin na yake amma ibn taymiya yace wannan ruwaya ce bil ma'ana shi ma aiki bai ce kabari din ba duk da cewa nan ne kabarin yake shi abin da ya faɗa baiti ya ce don haka haka za ka gani a cikin sayowar bukhari da sayo muslim duk wannan lafazin suka kawo shi ne ibn taimiyya yake cewa wa huwa haza huwa sabitu fi sahihi wannan shine abin da ya tabbata a cikin sahihin hadisi na bukhari da muslim walakin ba'dhum rawahu bil ma'ana amma an samu wasu surwato shi da ma'ana faqala yace kabiri maimakon بيتي وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه ابن تيمية yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan maganar ai ba ma ba ma kabarin bare yace ma bainan kabiri bai mutu ba bare abin ne shi bare ai kabarin kaga wata magana ce idan an faɗe ta a lokacin da wannan sigar mutane ba za su fahimta ba za ta zama bambara kai ina kabarin naka ai ba mu san inda kabarin ka yake ba don haka a lokacin ɗakin na Aisha ka sani don haka sai misali da shi ci ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna ci wali hadha lam yahtajja bi hadha ahadun min as-sahabati inda ma tanaza'u ba inda ma bane inda ma inda ma tanaza'u fi mawdi'i dafnihi shi yasa ba a samu wani daga cikin sahabbai ba yayi hujja da wannan lokacin da suka yi jayayya ina za a binne shi kun san bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi ta musanyar magana a tsakaninsu cewa ina ne za a binne shi wannan ya ce guri kaza wannan ya ce guri kaza wannan ya ce guri kaza da a ce akwai wannan hadisin ai nan da nan sai wani ya hujja da shi ce a ai ya ce ma baina bai kabiri wa minbari ashe inda ya mutu ne ya kamata a binne shi sai ya kasance ba da wannan ne aka yi hujja ba maganar sayyidina abubakar da ya gaya musu ya ce ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowane annabi ana binne shi a inda Allah ya karɓi ransa ya ce ya ji annabi ya faɗi wannan saboda haka shi ma annabi ne daga cikin annabawa sai a binne shi a inda Allah ya karɓi ransa a nan ɗakin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha saboda haka da wannan suka yi hujja ba da wannan ba wanda yake nuna wannan wannan lafazin da aka yi amfani da shi ma baina qabri wa minbari bai inganta ba yace wali hadha lam yahtajja bi hadha ahad min as-sahabati indama tanaza'u fi mawdi'i dafnihi yayin da suka yi jayayya ina ya kamata a binne shi shi yasa wani daga cikin sahabbai bai hujja da wannan ba walau kana hadha indahum da a ce wannan hadisin yana gurin su lakana nassan fi mahallin niza da ya zama nassi ne mai yanke dukkan wata jayayya da ya zama nassi ne a mahallin jayayya haka sai a ce ai ga ma abin da ya faɗa shi kenan sai magana ta wuce walakin sai dai dufina fi hujrati Aisha an binne shi a ɗakin na Aisha fil mawdi'i alladhi mata fihi a gurin da ya mutu bi abi huwa wa ummi salawatullahi alaihi wa salamuhu mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare shi sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine ita ce magana wacce ke mafi karfi za mu ga a cikin wasu littattafai na ibnu taimiya ainihin ya kawo hadisin da lafazin ma baina qabri wa minbari rawdatun min riyadil janna kama a cikin zilalul janna takrijin littafin usul sunna na abi asim ibnu abi asim shaybani wanda albani ya sa masa zilalul janna bi takrij ahadith usul sunna sunna a ciki ya kawo hadisin da wannan lafazi na kabri kuma yace sahih haka nan a wasu gurare cikin littafansa ya kawo shi yace sahih amma a tahziru sajid min ittikhaz al-qubur al-masajid littafin tahziru sajidi min ittikhaz al-qubur al-masajid ya kawo shi a hashiya yace wannan bai inganta ba haka waccan magana tashi ta biyu ita ce magana mafi inganci saboda haka hadisin ma bai na baiti wa mimbari shi ne wanda ya inganta don haka babu bukatar a ce za a kawo ruwayoyin biyu a yi kokarin jam'i tsakanin su kamar yadda sahawi ya yi a cikin littafin sa bayanin mushkilil asar ya yi kokari ya kawo wannan ya kawo wannan ya hada tsakanin ruwayoyin biyu har ma ya lissafa wannan daga cikin alamomin annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk wannan aljam'u far'u tashih ba a cewa bari a haɗa hadisi da hadisi kaza don su tafi a layi ɗaya sai idan an inganta su su duka biyu amma idan ɗaya ne ya inganta ɗaya bai inganta ba to babu buƙatar ma har ka ce za ka haɗa su a layi guda ba layin su ɗaya ba don haka wannan takallufi na jam'i da shi ɗahawu ya yi ƙoƙari ya yi a cikin littafin sa bayanin mushkilin asar ba a da buƙatar sa cewar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna alqazi iya a cikin littafin ashafa ya ce wannan magana tashi tana daukan ma'ana biyu ma'ana ma'ana ta farko ta wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nufin annahu mujibun lidhalika wa anna ad-du'a was salata fihi yastahiqu ذلك من الثواب wato kamar da ya ce dausayi ne daga dausayin aljanna yana nufin wanda zai yi sallah a gurin ko ya addu'a a gurin ya cancanci ya samu shiga dausayin aljanna kamar abin da hadisi yake nuna kenan ma'ana ɗaya ta farko kenan wato sallah da addu'a a gurin zai jawo wa mutum shiga aljanna zai jawo wa mutum shiga dausayin aljanna ma'ana ta biyu in ji kazi iyas ya ce anna tilkal burqa qad yanquluha yanquluha Allah subhanahu wa ta'ala fa takunu fil jannati bi ainiha wannan gurin tsakanin ɗakin na na Aisha da mimbarinsa sallallahu alaihi wa sallama ubangiji zai iya cicibar wannan gurin a sashi cikin aljanna shi wannan gurin karan kansa wannan ita ce ma'ana ta biyu Qadi Iyad ya ambaci wannan a cikin littafin Ashafa الحافظ ابن حجر يا كاو معنا تفرقو إن ده يقويا متبايا ابن حزم yace waccan ma'ana ta biyu na cewa wannan guri ana nufin guri ne daga cikin guraren aljanna yace wannan ba gaskiya bane a cikin magana sai yace wa hadha wa hadha alhadith laysa ala ma yadhunnuhu ahlul jahli min anna tilka ar-rawda qit'atun min qit'ati aljanna yace wannan hadisi ba kamar yadda wasu jahilai suke zato ba cewa shi kansa wannan gurin dausayi ne daga dausayin aljanna wani yanki ne daga cikin aljanna yace haza kazibun wa batil yace wannan ƙarya ce ba gaskiya ba لأن الله يقول في الجنة جمد الجنة ألا تشواي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى wato Allah ya gaya ya gaya wa annabi Adam cewa za ka shiga aljanna aljanna din nan ba za ka ji yunwa ba ko ba ka yi tsiraici ba a aljanna din nan ba za ka ji kishi ba ba za ka ji wahala ba yace fa hadhihi sifatul jannati bila shakk wannan sifar aljanna ce babu ko shakka in kana cikin aljanna babu yunwa babu wahala babu kishi wa laysa hadhihi sifatul rawda amma wannan gurin rawda dan ka zauna ka yi da baka ci abinci ba to zaka cikin ka ya fara gaya maka a ka ce ba za ka sha ai kai aljanna kake ba za ka ibn tabiya yace to kaga anan zaka fahimci in ka yadda aljanna kake kuma ka je mu zaka fahimci ƙarya kake yi fasaha an takuna tilka rawdatu min aljanna inna ma huwa bi fadliha yawa yace wa rasulullahi la yaqulu illa alhaq amma manzo Allah duk magana da zai gaskiya yake faɗa in dai har nan aljanna ce to in ka shiga ciki ka zauna za ka yi kwana nawa ba za ka ji ba za ka ji kishirwa ba za ka ji wahala ba ba za ka ji gajiya ba shi manzo Allah gaskiya yake faɗa da yana nufin yanki ne daga cikin aljanna to da haka za ka ji to tunda ko baka ji haka ba to ba haka yake nufi ba yana nufin kenan falalatta wa anna salata fiha tuaddi ila aljanna saboda falalatta sallah a ciki zai kai mutum zuwa ga aljanna haka nan za mu ga ibnu hajar al-asqalani cikin fathul bari abinda yake cewa wasu malaman sun ce ma'anar hadisin innahu ka rawdatin min riyadil janna wannan guri kamar dausayi ne daga dausayin aljanna wajen saukar rahama da samun jin daɗi da sa'ada ta lahira da kuma lizimtar guraren da ake ambatan Allah musamman ma a lokacinsa sallallahu alaihi wasallama sai zama rawdatun ma'anarsa ka rawdatin kamar tashbihi ne amma aka sarayar da adatu tashbihi din ya zama tashbihun balik cewa awul ma'ana ko kuma abin da ake nufi annal ibadatu fiha tuaddi ila aljanna ana nufin yin bauta a wannan guri za ta kai ka zuwa ga aljanna sai ya zama kenan maganar min majazil uslub ابن تيمية ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك لو كشند أكفاء مسلاة النبي صلى الله عليه وسلم أزامن خليفة وليد بن عبد الملك وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز wanda kuma yake kamar gwamnansa gwamnan khalifa alwalid ibn abdulmalik gwamnansa a madina shine a wancan lokaci umaru dan abdulaziz amarahu an yashtari al-hujra sai walid ibn abdul malik ya umarci umar ibn abdul aziz cewa ya sayi dakunan dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallama wa yazida ha fil masjid ya shigar da su cikin masallaci ya fada da masallaci wa kanat al-hujaru fi min jihati al-mashriq wal qibla wannan dakunan kuma suna ta ɓangaren gabas da ta ɓangaren alƙibla wato ta ɓangaren kudu ɗakunan sun taho daga kudu zuwa gabas ce to waɗannan su ne ɗakunan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fazidat fil masjid duk sai aka shigar da su cikin masallaci wa dakhalat hujratu aisha fil masjid min hina idin a wannan lokaci ɗakin na na aisha inda aka binne annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma sai ya faɗo cikin masallacinsa wa banau al-ha'it al-barrani sai suka gina wani wata katanga ta waje ta wajen ɗakin sai suka yi wata katanga musannaman mai tozo muharrafan amma wacce ta karkace wacce ba za ta yi ka ka fuskance ta a matsayin alƙibla ba wato sai aka yi katangar a karkace misali a yi ta ta kalli daga menene nan kusurwar yamma maso yamma maso arewa ta haɗe da da gabas maso maso kudu an gane daga yamma maso arewa ta haɗe da gabas maso kudu to kaga ba yadda za a ka fuskanci katangar in kana so ka fuskanci alƙibla ba zai yiwu ba ko dole ne ka kalli wani wuri ba zai yiwu ka kalli nan ba an gane ko sun yi haka ne dan kada wasu mai da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kamar alƙiblarsu suna sallah sai aka yi katangar da irin wannan sigar aka yi mata tsawo aka yi ta da tsawo fa innahu sabata fi sahihi domin ya tabbata a cikin hadisi sahihi min hadisi abi marsad al-ghanawi hadisin abu marsad al-ghanawi Allah ya kara masa yarda annahu qala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la tajlisu ala al-qubur wa la tusallu ilaiha kada ku zauna akan kaburbura kada kuma ku yi sallah kuna duban kaburbura ku sa su kama alƙibla a dalilin wannan ne sai suka yi katangar da irin wannan sigar an fahimta ko tun a wancan lokaci li'anna zalika yushbihu sujuda lahu domin sa alkabari a ya fuskance shi a yi sallah kamar a yi masa sujjada ne wa in kana musalli inna ma yaqsidu salata lillahi ta'ala ko da ko shi mai sallah Allah madaukakin sarki kadai yake nufi da sallarsa to amma bai kamata yayi wani abu wanda zai kawo rudani ba ya kawo wata fahimta wacce take ba daidai ba wanda duk ya ganshi ya sa kabari gaba yana sujjada ko da kuwa shi a zuci Allah yake nufi da sujjada nan a iya tsammanin kabarin yake wa sujjada to bai kamata dan adam ya jefa wa kansa ya jefa kansa cikin irin wannan tuhuma mara kyau ba wa kama naha an ittikhadhiha masajid kamar yadda manzo Allah ya hana a riki makabarta ta zama masallatai laha an qasdi salati indaha ya hana a nufi wajenta dan sallah ka zo gurin dan kai sallah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar yadda muka gani a hadisin muslim wanda abu marsad al-ghanawi ya rawaito wa in kana al-musalli inna ma yaqsidu salata lillahi subhanahu wa du'a lahu ko da kuwa duk da cewa shi mai sallah lokacin da yake sallah Allah ne a zuciyarsa Allah yake nufi da sallar nan tasa Allah yake roƙo to amma annabi duk da haka ya hana don a katse dukkan wata hanya ta shirka da Allah domin in kai ka zo kana yi dan kana yi kana yin sallah kana yin sujada ga Allah wani ya iya zuwa da nufin kabarin ba za a iya bambance taka da tashi ba to sai aka hana ku gaba daya domin a yi saddu zari'a kaman kasa da kuburan anbiya'i wanda duk ya nufi kaburburan annabawa والصالحين ko kaburburan salihai li ajli salati dan kawai yayi sallah wa du'a inda ha ko ya je gurin yayi addu'a ga kansa ba wai yayi addu'a ga matattun ba wanda zai je ya musu addu'a addu'a lahum la addu'a indahum akwai bambanci tsakanin man qasada al-qubur lid-du'a li ahli al-qubur da kuma man qasada al-qubur lid-du'a indaha wanda zai je makabarta dan yayi wa masu na kwance cikin makabarta dan addu'a wannan sunna ce wannan ziyara ce da shari'a ta kwadaitar a kanta wanda kuma zai je makabarta da niyyar ya yi addu'a ga kansa yana ganin ubangiji ba zai saurare shi ba sai ya je gurin wannan kabarin to wannan shine ya zo da wani abu sabo ya zo da bida a cikin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan faqad qasada nafs al-haram alladhi sadda Allah wa rasuluhu wa rasuluhu zari'atahu wanda ya je yayi wannan to ya je ya yi haram tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufi datse hanyarsa manzo Allah da yace kada a yi sallah a gurin kabari duk da ya san cewa Allah za a yi wa amma ce kada a yi dan ya datse hanyar da za ta kai mutane zuwa ga haram domin aka bari ana sallah inda kabari yake yi wani yana yi dan Allah to wata rana za a zo a yi ba dan Allah ba dan na kwance cikin kabari din sai Allah sallallahu alaihi wasallama ya datse wannan hanyar wa hadha bi khilaf salam al-mashru'i wannan sabanin sallama sallama wanda aka shar'anta hasba ma taqaddama kamar yadda ya gabata a cikin wannan littafi inda ya kawo abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umarni ga wanda ya ziyarci kabari ya faɗa na'am
وقد روى سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام رواه النسائي وأبو حاتم في صحيحه وروي نهوه عن أبي هريرة رضي الله عنه فهذا فيه أن سلام العبد تبلغه الملائكة وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو الأشعث الصنعاني عن عوس بن عوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي يومئذ فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلا وفي مسند الإمام أحمد قال حدثنا شري قال حدثنا عبد الله بن نافع عن, عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ورواه أبو داود قال القاضي إياض وروى أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعت ومن صلى علي نائبا أبلغت وهذا قد رواه محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا هو السدي الصغير وليس بثقة وليس هذا من حديث الأعمش وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن موسى بن محمد بن عب بن حبان عن أبي عن أبي بكر ال- الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن قال سمعت الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوا بيتي عيدا صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وسلام وسلامكم يبلغني وروى سعيد بن منصور في سننه عن عبد الله بن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب رأى, رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء وروي هذا المعنى عن علي بن حسين زين العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالب ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مختاره الذي هو أسه من صحيح الحاكم وذكر القاضي إياض عن الحسن بن علي قال إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم
قال يتي وقد روى سفيان عن عبد الله بن السائب عن زازان عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أيكي صلى الله عليه وآله وسلم ينا تشيوا إن لله ملائكة سياحين Allah yana da wasu mala'iku masu yawo fil ardi a doron ƙasa, yuballihuni an ummati salama suna kai min ainihin isar min da sallamar al'ummata duk sanda wani yayi salati da sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan mala'iku masu yawo a doron ƙasa za su ɗauki wannan sallama tashi su kai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama wane ɗan wane a gari kaza ya yi maka sallama rawahu nasa'i wannan hadisi imamun nasa'i shi ya ruwaito shi wa abu hatim da abu hatim shine abu hatim ibnu hibban muhammad ibnu hibban fi sahihihi a cikin littafin sa a sahih sunan shi abu hatim sunan shi muhammad ibnu hibban abu hatim akwai abu hatim razi wannan ya girmi wannan shine babba akwai abu hatim al-busti shine wannan da muke tare da shi a yanzu abu hatim al-busti shine muhammad ibnu hibban a cikin littafin sa sahih وروي نحوه عن ابي هريره an ruwaito kwatankwacin wannan daga abu huraira kamar yadda aka ruwaito shi daga abdullahi dan mas'ud فهذا فيه wannan hadisi a cikinsa akwai anna salam al-ba'id tuballighu al-mala'ika wanda yake nesa idan yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sallama mala'iku ne suke isarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan sallama wa fil hadith al-mashhuri ya zo cikin wannan hadisi mashhuri allazi rawahu abu al-ash'ath as-sana'ani an aus ibn aus qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيكي صلى الله عليه وسلم يجي أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة أدك رانر جمعة يويتي من صلاتي فإن صلاة أمتي تعرض علي يومئذ صلاة دا الأمة تسكي من أكن بجرو من دشيني أولا رانر فمن كان أكثر فمن كان أكثرهم علي صلاة wanda ya fi kowa salati cikin al'umma ta gare ni kana aqrabahum minni manzilatan ya fi kowa kusancin matsayi zuwa gare ni wannan hadisi kamar yadda za mu gani ibn taymiya ya jingina wa aus ibn aus hadisin wannan da wannan lafazin ba shine na aus ba wannan hadisin abu umama talbahili ne hadisin aus kamar da za ku ga ga wanda yake da nuska nuskatawa nuskar da take irin irin hannuna a ƙasa can ya kawo lafazin hadisin aus hadisin aus yana cikin sunanin nasa'i yana cikin musnad imamu ahmad yana cikin sunan ibn hibban ibn majah yana cikin sahih na ibn hibban abinda yake cewa inna min afdali ayyamikum yawma yawm al-jum'ah fihi خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su yana daga cikin mafificin ranakun ranar juma'a a cikinta ne aka halicci annabi adam a cikinta ne Allah ya karbi ransa a cikinta ne za a yi busa da kowa zai tashi a cikinta ne za a yi busan da kowa zai suma fa aksiru alayya min salati ku yawaita yi min sallah a cikin wannan yini fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin sallolinku ana bujuro abinan salatinku ana bujuro min da shi qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad aramta yaya za a bijiro maka da salatanmu alhalin ka jiddige a cikin kabari kala sai manzo ya ce inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jukkunan annabawa saboda haka jikin annabawa baya rubewa ƙasa to yace wannan shine hadisin Aus ibn Aus hadisin kuma lafazin da muka karanta a cikin littafin wannan lafazi ne na hadisin abu umama al-bahili wanda yana cikin as-sunan al-kubra na baihaqi yana cikin shu'abul iman na baihaqi su suka rawaito hadisin a hadisin abu umama al-bahili riwayar makhul abi abdullah makhul abu abdullah bai ji wani hadisi daga abu umama al-bahili ba saboda haka akwai inqita'i a cikin sanadin amma wannan hadisin aus zai iya zama masa shaida hakanan kuma hadisin abdullahi dan mas'ud shi ma zai iya bara ma wannan hadisin baya don haka hadisin zai iya zama hasanun da gairi an gane ko وفي مسند الإمام أحمد يازو تكين للتافن مسند الإمام أحمد يتي حدثنا شريح قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني من ظل صلى الله عليه وسلم أولنا حديث هنا شوى kada ku riki kabarina idi kada ku mayar da gidaddajinku makabarta ku yi min salati a duk inda kuke domin salatin ku yana zuwa gare ni wannan hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad ya ji shi ne daga Shuraih ibn Shuraih ibn Abdullah al-Qadi shi kuma ya ji shi daga Abdullah ibn Nafi al-Madani shi kuma ya ji shi daga Ibn Abi Zaid Abdurrahman ibn al-Mughira Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn Abi Zaid shi kuma daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi shi kuma daga Abu Hurairah haka nan warawahu abu dawud abu dawud ma ya ruwaito wannan hadisi kamar yadda imam ahmad ya ruwaito shi don haka waɗannan hadisai dukkaninsu suna nunawa karara cewa a duk inda kake idan kai wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama salati ko kai masa sallama kace alaihi salam to wannan sallama da za ka yi masa ko wannan salati da za ka yi masa akwai mala'iku da Allah maɗaukakin sarki ya zuba a doron ƙasa waɗanda suke yawo suna shiga ko ina za su ɗauki wannan wannan sako su kai wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka cewa kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama shine alƙibla wannan bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba قال القاضي إياد القاضي إياد أتكين أشفاء يتشي وروى أبو بكر ابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة يرويت أتكين المسند ناشي شيكما عن أبي هريرة ده سند تزوى أبو هريرة قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته وان يي ثلاثي غريني inda kabari na yake to zan ji wa man salla alayya na'iyan obligtuhu wanda kuma ya min salati yana can da nisa za a isan min da wannan salati na shi wannan hadisi kamar inda ya gabata mun karanta shi a baya bai inganta ba ko shi ibnu taymiya anan da ya kawo shi ya ce wa hadha qad rawahu muhammad ibnu marwan as-suddi muhammad ibnu marwan as-suddi shine ya ruwaito ya ruwaito shi daga anil a'mash daga al-a'mash sulaiman ibnu mihran an abi salih daga abu salih abu salih shine zakawan as-samman an abi hurairata daga abu hurairata da wannan sanadin shi muhammad ibnu marwan ya ruwaito shi wa hadha huwa as-suddi as-sagir wannan shine suddi as-sagir wa laysa bitiqa kuma ba amintacce bane saboda haka wannan hadisin ba hadisin gaskiya bane hadisi ne na ƙarya shi yasa ibnu al-jauzi ya kawo shi a cikin littafin sa da ya tattara hadisan ƙarya haka nan al-uqaili shi ma da ya kawo shi ya ce wannan hadisi ba ya da asali la asla lahu ba ya da asali wato al-a'mash bai faɗi wannan hadisi ba ballantana ya ce ya ji shi daga abu salih ballantana abu salih ya ce ya ji shi daga abu huraira ballantana abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bai da wannan asalin muhammad ibnu marwan as-suddi shine yayi wannan ƙaryar shi kuwa ba amintacce bane a gurin malamai walaysa hadha min hadith al-amash amash ba ruwan shi da wannan hadisi wa rawa abu ya'la al-musili fi musnadihi abu ya'la al-musili ya fitar da hadisi a cikin musnad dinsa littafin sa al-musnad bugaggen littafi ne sananne littafansa almusnad guda biyu ne domin talibai masu masu karatu su sani abu ya al-musli yana da littafai guda biyu kowanne ɗaya daga cikin su ana ce da shi al-musnad sai dai ɗaya ana ce da shi al-musnad as-sagir ɗaya kuma al-musnad al-kabir al-musnad as-sagir wannan shi aka buga shi da yake yawo a hannun ɗalibai shi aka sani shi ake ta karantawa al-musnad al-kabir wannan babu shi babu shi a yanzu a hannun malamai ko ɗalibai ma'ana har yanzu ba a gano inda yake ba karamin aka gano duk da cewa wanda ya buga karamin shine muhammad salim asad wani mutumin suriya ya ɗauko wata magana da malamai suka yi ta kirari ga shi littafin al-musnad kabir ya rubuta a bangon littafin al-musnad sagir ya zaci wancan kirarin da aka yi an yi shi ne ga wannan littafin da ya gano alhalin wanda aka yi littafin da aka yi kirari har yanzu ba a gano shi ba domin kirarin da ake yi cewa littafin al-musnadul kabir kalbahari bainal masani wato cikin wato sauran littattafai masu irin masu dauke da irin sunansa kamar teku yake to idan ka ɗauki wanda aka buga ka kiyasta shi da kamar irin su mustadil imam ahmad sai ka ga ɗan ƙarami ne a sabusa da imam ahmad ya dandanta shi wajen gida uku to kaga ya za a ce shi teku sauran kuma su zama kamar ƙananan kududdufai ai ba zai yiwu ba amma musnad imam ahmad ya zai zama kududdufi shi kuma musnad abu ya ala ya zama shi ne teku to shi yasa waɗanda suka yi leko asirin suka gane cewa shi wannan mai bugawar shi ya kuskure wajen sa wannan kirari da aka yi wa littafin babba ya sa akan littafin karami saboda haka wanda ake da shi almusnadu sagir ake da shi don haka a hirɗinka kana karanta littafin malamai ka ji wani malami ya ce rawahu abu ya'la fi musnadihi ka je ka lalaba musnad abi ya'la da kake da shi a gida baka gani baka ce malamin da ya kuskure a hirɗinka ta yiwu ya ɗauko hadisin ne daga cikin al-musnadul kabir kai kuma al-musnadul kabir nan ba ku taba ido bi hudu ido hudu da shi ba kaga ba ku san shi ba al-musnadul kabir ana samun irin zawaid dinsa hadisansa da ya da ya kadaita da su akan kutubus sitta a cikin littafin al-matalibul aliya a cikin al-matalibul aliya bi zawaid al-masanid al-thamaniya da ibn hajar ko kuma a cikin littafin ithaful mahra bi zawaid al-masanid al-ashara na na waye littafin waye lala ithaful mahara ba ba atraf ba wannan zawaid ne na masani littafin al-busairi al-muhaddith ba al-busairi mabaraci ba akwai al-busairi malamin hadisi akwai kuma al-busairi mai lit- mai- mai kasida al-burda mai kasida al-burda babba ne ya girma wannan wannan shi malamin hadisi din daga baya zo amma dukkanin su ana nisbanta su zuwa gari guda duk yan gari guda ne an gane ko to ana iya samun zawa'id din mus- mus- musnad na abi ya'la al-kabir a cikin littafin itaful mahra na busairi abu ya'la ya ruwaito a cikin musnad dinsa daga musa ibn muhammad ibn hibban an abi bakr al-hanafi قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن قال سمعت الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم منذ صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا كي صلى أجد الدجنكم ولا تتخذوها قبورا كقمي دسو مقبرتا yana nufin ku yi sallah ta nafilfilu a gidaddajin kada ku wofintar da gidaddajin ku daga sallolin nafila yana da kyau ya zama da akwai sallolin da kuke yi na nafila a gidaddajin ku kada ku maida su kamar makabarta mai wanda yake nunawa makabarta ce ba a sallah a ciki ha? ko da kuwa ta nafila ce ballantana kuma a maida ita wurin sallah farilla an gane ko annabi ya ce kada ku mayar da masallatanku a abin nan kada ku mayar da gidaddajinku kamar makabarta ba ku sallah sallu fi biyutikum wala tattakhuzuha quburan wala tattakhuzu baiti idan kada ku mayar da gidana idi sallu alayya wa sallimu ku yi salati gare ni ku yi min sallama fa inda salatakum wa salamakum yablughuni sallata da sallama ku tana isa gare ni wannan hadisi yana buƙatar a ƙara binciko bincike a kansa domin lafazin wala tattakhidhu baiti abinda ya inganta wala tattakhidhu qabri idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tantance inda za a binne shi ba balle ya ce baiti kamar yadda ya gabata ta zo a cikin magana ta Ibn Taymiyyah ya kubuce min da na yi bincike akan wannan lafazin amma a bisa bayanin da ibnu taymiya da zai yi za mu fahimci kalmar baiti anan kalmar baiti anan bata inganta ba duk da cewa na hararo abubakar alhanafi a cikin isnadin abubakar alhanafi matruk ne an gane ko shi kansa isnadin wannan da'ifun ne jidda an fahimta وروى سعيد بن منصور سعيد بن منصور الخراساني سعيد بن منصور الخراساني يا رويتو أشكل لتافن سا السنن أنا للتافي السنن أن عبد الله بن حسين بن علي بن ابن ابن حسن ابن علي بن أبي طالب رأى رجلا عبد الله بن حسين ya ga wani mutum ya yuksiru ikhtilafa ila qabrihi ila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan kai kawo zuwa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama qala lahu sai shi abdullah ibn husayn yace da shi ya haza ya wannan mutum inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ma'aiki fa ya ce la tattasu qabri idan wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni ku yi min salati duk inda kuke domin a duk inda kuke salatin ku yana zuwa gare ni kada ku mai da kabari na idi la tattasu qabri idan wanda ya inganta a riwayoyi daban-daban wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni ita ma ta inganta a riwayoyi daban-daban kamar yadda muka karanta a baya riwayar Abu Huraira a cikin Musnad da Imam Ahmad la taj'alu biyutakum quburan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni sai dai zamu ga Abdullahi ibn Husayn ya jingina hadisin kai tsaye zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi kawo isnadin sa ba an gane ko dan ya kawo shi ne a matsayin hujja da tsawatarwa ba a matsayina karantarwa ba ya ga wani mutum yana ta kai kawo kullum zai zo kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya gaya masa cewa gafa abin da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam an ce yana faɗa shi wannan abdullahi ibn husayn in ko kula jika ne gawa a jika ne ga hasan ibn ali ibn abi talib jikan jikan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka bai yi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana daga cikin sigarar tabi'ina ba sigaru tabi'ina a sigaru abin da yana cikin atba'u tabi'ina ban bai ba shiga cikin tabi'ai ba yana cikin atba'u tabi'ina saboda haka riwayar ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ita ake kira a ilimin hadisi me mursal awa me ake kiran wannan riwayar atba'u tabi'ina ne ba ma tabi'i bane yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata mu'dal akwai sab ala tawali mu'dal a kaida ilmin hadisi mai matsayin matakinsa da'ifi kawai ko da'ifun jiddan da'ifun jiddan shi yasa ba aka sa masa mu'dal ai al'idal ana cewa da'un udal cutar da ta kici ta cinyewa ta gagara magancewa ita ce ake kira shi ake cewa da'un udal to aka ce hadisi mu'dal hadisin da ba da ba yadda za a yi a shawo kansa a tashe shi ta zama hadisi lafiyayye to sai dai duk abin da ya kunsa ya tabbata a cikin hadisai sahihai na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama an fahimta ko yace fa ma anta wa rajulun bil andalus minhu illa sawa da kai da za ka yi ta yawan kai kawo nan da wanda yake andalus kasar spain yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da kai da shi duk ɗaya ne ana kai da wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yayi da kai da zai da za ka yi anan da shi da zai a can duk ɗaya kuke وروي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أرويت إلو وانا معنى لك علي بن الحسين وانا في سنة زين العابدين شيكم وانا ما فنسى الحسين بن علي بن أبي طالب ذكره أبو عبد الله أبو عبد الله شيء أبتشيشي محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مختاره وني مالمي وانا yake da littafin al-mukhtara addiya fil mukhtara al-mukhtara na diyauddin abu abdullah muhammad ibn abdul wahid littafin inganci sama da littafin al-mustadrak na abu abdullah al-hakim abu abdullah al-hakim yayi wani littafi sunan shi al-mustadrak to ibn taymiya yake cewa littafin al-mukhtara na abdiyaul maqdisi ya fi المستدرك إنجنش وذكر القاضي إياد عن الحسن بن علي القاضي إياد أشكين الشفاة يا هكيتو دقا الحسن ابن علي ابن أبي طالب قال يتي إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا كاشقا كيوى النبي صلى الله عليه وسلم سلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أيكي صلى الله عليه وسلم ياتي لا تتخذوا بيتي إيدا كدا قميدا ɗakina ko gidana idi wala tattakhidhu buyutakum quburan kada ku mai da dakun abin da gidaddajin ku kaburbura wa sallu alayya haythu kuntum ku yi salati gare ni a duk inda kuke fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum a duk inda kuke kuka yi salati gare ni wannan salati zai zo mini haythu kuntum a duk inda kuke saboda haka wannan ruwayoyi wanda ya zo da baiti idan za mu sake bincike a kansu don mu ga maganganun malamai me suka faɗa a kansu amma bisa maganar ibnu taymiya ta baya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai faɗi cewa za a binne shi a gidansa ba inda ya faɗi za a binne shi a gidansa to da sahabbai ba za su yi jayayya ba kuma da sun yi hujja ma da waɗannan bayanai lokacin da ake jayayya din sai ya zama da duk cikin su ba wanda ya hujja da wannan akan cewa ga ma abin da aka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa saboda haka wannan take buƙatar a sake duba wani lokaci ana ruwaito hadisi da ma'ana sai kuma ya ɗauki wata ma'anar daban wacce shi mai ruwayar da ma'ana ɗin bai tunato ta ba kamar da ya ruwaito waccan hadisi na baya ma bai na kabri wa minbari rawatun miladil janna bai tunato cewa wannan ma'anar ba za ta ba da wata kuma fahimta daban cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara ya yi hannunka mai sanda zuwa kabarinsa wanda kuma haka bata faru ba shi yasa sabbin annabi sallallahu alaihi wasallama ba su kawo wannan magana cikin hujjojinsa ba za mu dakata a nan sai sati na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ayi mun hakuri ba zan iya ansa tambaya ba dan na jiga ta kware da gaske ina jin gajiya
ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah yau yini ne na litinin uku ga watan rajab watan bakwai a shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda kuma ya daidai da sha ɗaya ga watan takwas in na lissafin daidai shekara ta dubu biyu da biyar miladiya yabo ya tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a ɗaya daga cikin zababbun lokuta shine lokaci na la'asar domin tattaunawa tare da ku a muhimmin maudu'i wanda ya kai gaya wajen matuka shine maudu'in yancin mace ko yancin mata wanda zai zantar da mu a wannan wuri shine wanda yake hannuna na dama dr muhammad sani umar musa rijiyar lemo muhammad sani doriya akan kasancewar muna karantarwa tare abokina ne tun kusan shekaru ashirin da suka wuce baya makaranta ɗaya muka yi gamman arabic teachers college gwale a nan kano sannan makaranta ɗaya muka yi a digiri ɗinmu na farko ita ce jami'ar musulunci ta madina ni na dawo gida shi ya ci gaba ya yi digiri ɗinsa na biyu ya yi digiri ɗinsa na uku a kan ilimin hadisi yanzu yana dab da tattaro na sai na ya dawo najeriya nan zuwa bayan azumin watan ramadana idan allah ya kai mu shi ne zai zantar da mu akan wannan maudu'i mai matukar muhimmanci don haka na tabbatar cewa zaɓawa wannan maudu'i dr muhammadu sani don ya tattauna a kansa ya dace kwarai domin sani na da shi da fatan binciken da yake da shi akan bangarori na ilimi daban-daban musamman waɗanda suke da alaka da ilimantarwa tare da tarbiyyar jama'a da aka fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi masa jagoranci wajen baiwa wannan maudu'i hakkin sannan ko kuma muna fatan za mu samu goyon bayan ku wajen saurare za mu samu goyon bayan ku wajen bayar da kulawa da sauraron abin da ake faɗa alamar ɗalibin ilimi mai hazaka shine wanda duk lokacin da ya je majalisin ilimi yana da tawaddarsa da alƙalaminsa idan ya ji wata fa'ida wadda take ya kamata a rubuta sai ya rubuta tunda malamai sun ce ma hufiza farra wa ma kutiba karra duk abin da aka haddace wata rana a iya manta shi amma abin da aka rubuce shi to yana tabbata sannan kuma muna fatan za ku yi saurare na basira wanda za ku tara tambayoyi muhimmai ku rubuto ku miko su tun kafin malam ya kai karshen wannan laccar yana laccar mu ko muna bin kadin su waɗannan tambayoyi naku mu surfe mu tankaɗe mu dake mu tankaɗe su mu ga waɗanda suka fi dacewa da mawdu'in da aka yi laccar akai domin mu karanta masa ya ba mu amsa ubangiji ta Allah ya mana jagoranci ya kuma ba mu ikon fahimtar abin da za a faɗakar da mu ina ƙara jan hankali a karo na biyu masu surutu dan Allah su daina duk wanda bata daina surutu ba hukumar da zan yi mata shine zan ce ta koma ɗaya wancan hajji ko da ita kaɗai ce ta saurara daga can malam muhammad sani bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ina matukar farin ciki kwarai da gaske da samun wannan dama ta haɗuwarmu a wannan guri domin tattauna ɗaya daga cikin batutuwa masu muhimmanci musamman a wannan lokacin
batun yancin mata ɗaya ne daga cikin manyan batutuwa wanda yanzu ake ta yawan maganganu a kansa duk da cewa ba sabon batu ba ne abu ne da ya daɗe to amma yanzu ƙarfafa ƙarfafawa da ake a kansa ta sanya dukkan masu damuwa da abin da al'ummar musulmi take ciki suke ta rubuce-rubuce da kuma lakcoci akan wannan batu don haka muka ga wannan haɗuwa tamu wacce ba lalle ne ta samu a kowane lokaci ba ta zama mana wata dama da mu ma za mu iya tattauna wannan batu tare da ku wala Allah wannan zama gudunmawarmu da za mu iya bayarwa akan batun sanin ku ne cewa tun bayan yakin da aka fafata tsakanin musulmi da arna na yamma wato mutanen turawan yamma tun daga wancan lokaci bayan yaki ya kare turawan yamma sun tashi da asara babba suka sake tunani suka sake lissafi na cewa bai kamata yaƙe-yaƙen da za su shige su nan gaba su yi azarɓaɓiya su jefa kansu cikin yaƙi wanda za a yi amfani da makamai da makamai a cikinsa ba ya kamata su sake salo a yi yaƙi ɗan ruwan sanyi shine a yi yaƙin tuɓewa dukkan wani musulmi ko musulma suturar shi ko suturar ta ta addinin musulunci idan ya aka yi haka to cin nasara akan shi ko akan ta ba zai yi wahala ba suka take yin lissafi suka ga cewa ƙasashen musulmi gaba ɗaya ƙarfinsu ya dogara ne akan ƙasashe guda biyu na duniya a wancan lokaci wato ƙasar taki da kuma ƙasar masar wato egypt waɗannan ƙasashe biyu a wancan lokaci ƙasar masar ƙasar taki ita ce take wakilcin ƙasashen musulmi wajen ƙarfin soja da mulki saboda ka ƙasashen musulmi gaba ɗaya suna ƙarƙashin ƙasar taki da wannan manufa mulkin su da ƙarfin su na soja yana ƙarƙashin daular usmaniya wacce turkawa mutanen taki su ne suke jagoranci a cikinta ƙasar masar kuma tana wakilcin musulmi ta ɓangaren ilimi don haka jami'ul azhar ko jami'atul azhar a yanzu wadda ita ce cibiya mafi girma kuma mafi dadewa a duniyar musulmi kuma ita ce wacce take wato taimaka wa sauran sassa da sasanni na duniyar musulmi da ilimi don haka suka ga ya kamata su ba da ƙarfi akan waɗannan ƙasashe biyu a rushe ƙasar taki ko a tsame ƙasar taki daga abin da ake cewa musulunci haka nan a tsame a ƙasar masar daga abin da ake kira musulunci idan waɗannan ganuwoyi guda biyu suka faɗi to cin musulmi da yaƙi abu ne mai sauƙin gaske to tun daga nan rubuce-rubucen turawan yamma da 'yanci ranar addininsu shine ba da ƙarfi akan wannan batu ya kuma za su yi su iya cimma wannan manufa ta su ko da ba kuwa lokaci na nan kusa ba ko da lokaci yana da tsawo a nan muka sha bamban da su mu muna so al'amuran musu zama sha yanzu magani yanzu yanzu nan mu sa abu a gaba kuma yanzu nan mu ga mun kai gaci gare shi wannan shi yasa muke ci da zuci sautari don haka abubuwan mu ba za mu tsaya mu kyakkyawan littafi ba ko kyakkyawan nazari don haka da mun fara sai ka ga cewa an gama da mu to su sukan ɗauki lokaci mai tsawo ko da kuwa za su kai wannan shekaru masu yawa idan har manufarsu za su tabbata a hannun a hannun jikokinsu to za su yi haƙuri su ta tafiya akan wannan plan ƙasar taki sun samu kawar da abin da yake shugabanci na musulunci ta hanyar amfani da wasu waɗanda suke tare da musulmi amma kuma ba musulmin ba ne aka yi amfani da kamal ataturk mustapha kamal ataturk wanda soja ne daga cikin sojojin da suke wannan daula daga baya bijire ya zama ɗan tawaye ya yaƙi addinin musulunci ya karkashe shugabannin musulmi da malamai ya kafa dokoki waɗanda bi ta kansu ma'ana rushe addinin musulunci kenan haka suka ci nasara wajen kafa wa taki ko kuma kafa wa musulmi na duniya gaba ɗaya shugabancin kamal ataturk shi kuma wannan lokaci duk ya ce ya kori sauran ƙasashe kowa kama gabansa shi yanzu maganar ƙasarsa yake ta taki don haka a wannan lokaci kasashen musulmi suka zama an yi musu ayada da suna karkashin inuwa guda ɗaya sai suka koma kowace tana cin gashin kanta a yayin da kuma ba su da wani karfi to wannan shi ya ba wa mulkin mallaka dama kuma sai ya dinga yi wa kasashen musulmi ɗauki ɗaya ɗaya to kun ga ta ɓangaren karfin mulki an gama da musulmi a nan sannan suka dawo ta ɓangaren ilimi suka yi ƙoƙari tun daga lokacin Napoleon wannan warzo mayaƙi na Faransa har lokacin da turawan Ingila suka shiga Masar suka fara canza curriculum na karatu aka fara canza manhaja ta karatu ya kasance karatun addini ana baya-baya da shi karatun harshen larabci ana ƙoƙarin jisashe shi a sanya karatun harshen turanci ya zama hatta makarantu a cikin ƙasar masar a lokacin gwamna kuroma a wannan lokaci da aka mayar da karatuttuka hatta na 'yan firamare za a yi musu karatuttuka ne da turanci sai ya zama na an fara yakar harshen larabci wanda shi ne kuma birgamin da addinin musulunci yake cikinsa idan aka rushe larabci kuma batun a gane addinin musulunci yadda ya kamata ba zai yiwu ba to sun ga cewa fagen yaƙi game da ɗabi'u da al'adu da halayya na gargaru idan aka koma aka ba da ƙarfi akan abin da ya shafi mace to anan ne za a fi cin nasara domin mace ita ce take ɗaukan kaso mafi tsoka na tarbiyyar 'ya'ya da ba su kyakkyawar koyarwa har yadda za su zama wani abu nan gaba don haka sai suka ba da ƙarfi akan abin da ya shafi sha'anin mace a ƙasar masar ba a da ba har yanzu cibiya ce mai ƙarfi kuma babba a ƙasashen larabawa waɗanda kuma su ne ko an ko an so jagorancin addinin musulunci yake a hannunsu har yanzu tasiri a cikin masar ya fi kai tasiri a ƙasar kuwait ko a qatar ko a bahrain ko a ƙasar dubai ko abin imarat ko wata ƙasa dai daban wacce ba masar ba idan mutum ya samu ya yi tasiri koyarwarsa ta yi tasiri a masar to za ta iya shiga kowace ƙasa ta larabawa in kuma ta fantsama cikin laraba abu ne mai sauki irin mu irin mu abin ya zo ya zo wajen mu tunda duk abin da ya shafi addini ana ga cewa su ne alƙibla don haka sai ya kasance a masar an fara samun tunanin yadda za a tura wasu 'ya'yan masar ɗin su je turai in suka je turai za su ga irin yadda aka yi na kasashen turai da irin jin daɗi na duniya da irin hada-hada ta kasuwannin duniya da ake yi a can za su ga irin rayuwa ta can saboda haka za su rudu da wannan in suka rudu suka dawo kasashen su kuma za su zama musu kakakin da zai dinga yaya ta irin abin da ya gani a can don haka suka fara tura yaransu su je kasashen kasar faransa daga masar tura su je ƙasar faransa karatu daga cikin wanda aka tura akwai kasim amin kasim amin mutumin iskandariya ne an haife shi shekarar hijira tana a shekarar miladiya tana 1865 ya tafi can bayan ya gama karatunsa na jami'a a masar da aka ce ya je can ya karanta abin da ya shafi lo da haka yana tafiya sai aka sarkafa masa wata mata ko wata yarinya 'yar ƙasar faransa wacce ake kiranta slava don haka sai ta kasance tare da shi har koyaushe suna tare ya zama na a ɗakinsa take kwana a ɗakinsa take yini kullum yana tare da wannan mata littattafan da ya tafi yana karanta su irin su al'agani irin su littafin muqaddima ta ibn khaldun irin su ihya ulumuddin na gazali yana isa can da ya haɗu da wannan mata sai ta fara yi masa tasiri sai ya daina karanta littattafan waɗannan malamai littattafan larabci ya koma yana karanta irin waƙoƙi na mawaƙan faransa irin su lamartine da irin falsafa irin ta fillon da irin su rinan irin su svinsar da sauran dai wasu fantararru waɗanda a cikin addinin kiristancin ma su kangararru ne a kira suke zuwa ga yi wa Allah tawaye kuma a ƙaryata samuwa Allah saboda haka littattafan waɗannan mutane ya koma karantawa ta hanyar yadda ita wannan silava ta yi masa tasiri ya zama da littattafan waɗannan mutane yake karantawa bayan ya gama karatunsa ya dawo masar sai ya fara gaya musu cewa ya je ya ga rayuwa wacce take cike da yanci wadda su a masar ba su da ita ya je ya ga ya inda aka gina rayuwar duniya aka kuma ci gaba aka samu ci gaba ya kuma yi nazari ya fahimci abubuwan da ya hana su a cikin garin a ƙasar masar su samu ci gaba ce ba su samu ci gaba ba matukar ba za su bude makarantu da ake koyar da raye-raye ba ake koyar da music ake koyar da piano da sauran kayan kaɗe-kaɗe ce idan ba a samu wannan ba a masar to ba za a samu ci gaba ba ba za a samu wayewa ba ya je ya ga yadda mace take da yanci ta je inda take so babu wanda zai hana ta ko kwana nawa za ta yi ba a ganta a gidansu ba babu wanda zai tambaye ta ina ta je amma ga su a masar mace ba za ta yi motsi ba sai da izinin wanda take karkashinsa saboda haka sai ya fara tunanin ya canza tunanin mutanen masar ya zama tunaninsu dangane da mace irin tunanin mutanen faransa da ya je yiwo karatu a can farkon zuwansa ya samu wani mutum kirista ne ya yi rubutu ya zazzage mutanen masar ya zazzage musulunci ya ci mutuncin dokoki na addinin musulunci da ya zo da su dangane da mace irin abin da ya shafi aure da saki da gado da wasu abubuwa masu kama da haka wannan kirista ya yi littafi ya ci mutuncin waɗannan abubuwa kasim amin da ya zo sai ya yi rubutu a rubutun da yake yi sai yake mayar da martani ga wannan mutum duk da cewa irin martanin da yake bayarwa martani ne wanda yake ba kusasshen martani ba martani ne wanda duk wanda ya karanta shi zai san cewa wannan mutum mahzum ne dakhiliya wato a zuci a zuci ya karaya domin ya zo yana gaya musu cewa a cikin littafin wani yana yi wa shi kiristan martani yana gaya masa cewa ai mu addinin mu na musulunci addini ne wanda yake tattare da kyawawan halaye ba zai kasa addinin magudanci ba ba zai kasa addinin kiristanci ba ba zai kasa na yahudanci ba kuma mu shi wannan addini da muke kansa yana da ruhi ruhin shi kansa musulunci ba zai kasa ruhin da a injila ko kuma bible ya kunta ba kun ga ana yana kokarin ya daidaita musulunci da majusiya ya daidaita musulunci da kiristanci ya daidaita shi da yahudanci ya daidaita alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da bible don yana cewa su ma abinda suka kunsa masu kyau ba za su kasa na waɗannan addinai da wannan littafin ba to kaga kamar martani ne amma kuma cikinsa akwai goba wacce take mara mai hatsarin gaske to saboda haka a wannan lokaci akwai matar sarki Fu'ad wacce ake kiranta Nazili Fadil ita Nazili Fadil din nan ta rayu a ƙarƙashin wani sarkin Masar lokacin Masar sarauta ake to amma shi sarkin duk da cewa fitsararren sarki ne ya yi ƙoƙarin ya ya matsa mata sai ta bi irin al'adu da koyarwa ta addinin musulunci wajen hijabi da wajen kulle da rashin cakuduwa da maza wannan rayuwar ita agun ta rayuwa ce ta yi ta takuruwa don haka bayan mutuwarsa ko bayan kashe shi sai kasance ta balle ta koma ita ma tana daga cikin waɗanda ake taruwa a gidanta domin a yi tattauna hanyoyin da ya kamata a fitar da mace yar masar daga hijabi a fitar da ita daga rayuwa ta aure ta zama tana rayuwa irin yadda mata a faransa ko a british suke rayuwa to saboda ka tana da matsayi tun da matar sarki ce bayan ya yi wannan rubutu sai ranta ya ɓaci domin a cikin littafin da ya rubuta yana cewa bai kamata matan masar su ce za su dinga shiga irin ta matan turawa ba to sai ta ɗauka da ita saboda haka sai ta kirawo malamansa irin su muhammad abdu ta gaggara musu maganganu ta kuma nemi lalle ta kama ta ba lokacin babban wani babban dan siyasa wanda ya yi suna sosai a wancan lokaci kuma har yanzu a gurin ba masare idan ta ce sa'ad darlon kama wani babban dan siyasa dan ba fitar nemo masar yanci a kamar a cikin mutanen arewa a ce sardauna to haka suka dauki sa'ad darlon za ka shi kuma wannan sa'ad darlon a karkashin kasa yana tare da yan mulkin mallaka ba wai yana yake ba don haka da ta koka akan abin da shi kasim amin ya rubuta dangane da mace sai sa'ad zaglol ya dauke shi ya kai shi har wajenta ya je ya same ta a falanta inda ake cika maza su cika a duk wata rana ta sati da ta ware za a cika a yi hira a tattauna a ba da ra'ayyuka da shawarwari to bayan sun fito shi kasim amin yake cewa ashe ai bai san haka matan nan take mata ce mai kwakwalwa mai wayewa mai hankali wacce ta san abin da take saboda haka sai ya sai ya sake rubuta wani littafi sunan shi tahrirul mar'a sai daga jin sunan littafin ka san abin da zai kunsa baya da kyau wato yancin mace to a cikin littafin yayi kokari ya yaki da hijabi yayi kokari ya yaki da harkar saki bai kamata ta zama a hannun namiji shi kadai ba ya kamata mace ma tana iya ta saki sannan irin su gado bai kamata a ce mace ta ɗauka so ɗaya namiji ya ɗauka so biyu ba a ko kuma a ce an halatta miji ya auri namiji ya auri sama da mace ɗaya ku saura ka yi yaƙi a cikin wannan ya ce hijabi wannan a alƙur'ani ya zo da shi amma ga matan annabi sallallahu alaihi wasallama kawai sauran matan mumine ba a wajabta musu hijabi ba malamai ma sun yi saɓani a cewarsa suna iya buɗe fuska da hannaye da ƙwaurinsu da inda duk suka ga dama to bayan ya yi wannan littafin ya samu goyon baya na shi sa'ad zaglul wannan babban ɗan siyasa ya yi ta yaya ta littafin kuma wasu malamai suka tashi suka yi ca a kansa aka yi ta yi masa martani daga nan sai ya rubuta na biyu almar'atul jadida wato sabuwar mace abin da yake nufi da sabuwar mace shine yanzu to lokaci yayi da ba masariya za ta tashi daga sunanta na ba masariya ko ɗabi'unta ko halayenta na ba masariya ta zama sabuwar mace wato irin matan turawa to a ciki bai tsayawa ma yana ta kawo wasu ayoyi kamar yadda ya yi a littafinsa na farko tahrirul mar'a ba sai ya wuce nan kawai yake maganar akan ce yake ta nuna cewa a dukkan waɗannan abubuwa su hijabi su kulle su saki su aure su waye su waɗannan abubuwa ba musulunci ba ne al'adu ne don haka kuma su al'adu suna canzawa tare da canzawar yanayi ya kamata a ce al'adun mutanen masar sun canza an daina waɗannan matattun al'adu waɗanda ba su da tushe a addinin musulunci don haka gaba ɗaya a da can yana ƙoƙarin ya ya ce akwai wasu wanda aka farlanta musu akwai wasu wanda ba a farlanta musu ba a yanzu gaba ɗaya ya share wannan ba ma musuluncin ba ne al'adu ne a gunsa balarabiya ko kuma laraba a jahiliya al'adunsu ne su yi hijabi al'adunsu ne su yi kaza su yi kaza don haka musulunci da ya zo ya rabu da su akan al'adunsu mu ba lalle ne mu ci gaba da wannan al'adun ba da yanzu kanmu ya waye mun fahimci abubuwan da su ba su fahimta ba to wannan shine Qasim Amin wanda shine farkon wanda ya fara fito da matsalar yancin mata a ƙasar Masar wanda kuma ta yi tasiri ta shiga ƙasashen Larabawa wanda kuma ga daga inda ya je tsotsota da kuma irin tarbiyyar da ya samu Qasim Amin bai ci nasara ba domin hatta matarsa ba ta yadda da abin da yake kira a kansa ba domin matar kasim amin har ya mutu hijabi take sawa tana yawo kuma a yadda take faɗa a wata hira da aka yi da ita cewa kasim amin bai taɓa matsa mata sai ta sa ta cire hijabinta ba don haka ita hijabinta take sawa ta shiga take yi ta kamala da ya kamata duk ya mace musulma ta yi ballantana wasu wanda suke nesa to daga nan sai aka samu wasu mata wanda suka fito daga wasu gidaje wasu suna da alaka da mulki wasu ba su da alaka da mulki suka karbi tallata ita wannan da'awa aka samu irin wata da ake kira huda sha'arawi wacce ta yi suna ta yi ƙaurin suna kwarai a ƙasashen laraba da ƙasashen yamma domin irin rawar da ta taka a wannan lokaci wajen canza ɗabi'u da halayya na kirki na yamace wacce take musulma zuwa ga ɗabi'a da halayya na zuwa ga ɗabi'a ga halayya ta ta baturiya kafin mu faɗi wani abu akan huda shi kansa kasim amin wasu marubuta suna cewa ƙarshen rayuwarsa kashe kansa yi ƙarshen rayuwarsa ya yi suicide ya kashe kansa huda sha'arawi ubanta sunan shi muhammad sultan basha ɗaya ne daga cikin waɗanda suke karnukan farauta na turawan mulkin mallaka na ingila a masar yarsa huda sunanta na gaskiya nurul huda amma daga baya ta koma huda sha'arawi sha'arawi sunan lakabin mijinta ne ali sha'arawi basha dan ta nuna cewa ita yanzu ba fa kamar sauran misrawa take ba ba za a kira ta da sunan mahaifinta ba za a kira ta ne da sunan mijinta saboda aka fi canza daga huda bintu muhammad sultan ta koma huda sha'arawi wannan mata an kai ta faransa ta je ta yi karatu a can ta je can ta haɗu da wata mata 'yar faransa wacce ta ce ta yi mata tasiri sosai da sosai 'yar faransa nan ta ce ta buɗe kwalwata ta nuna mata rayuwa da take ta nuna mata yadda ya kamata ta zama a matsayinta na 'ya mace ta ce ita ce take yawo da ita a ko'ina sako-sako cikin faransa ita ce take nuna mata irin littattafan da ya kamata ta karanta ita ce take mata jagoranci zuwa gidajen sinima da gidajen rawa da gidajen fitsara don haka ko da yaushe ta ambaci wannan bafaransiya tana yabanta tana kuzuzuta ta a matsayin wata uwa wacce ta yi mata tarbiya da bata samu ba lokacin da tana masa ko da sha'arawi sun tafi masar da wata wacce take a matsayin sakartariyarta ana kiranta Siza na Brawi ita kanta Siza na Brawi a babanta ɗaya ne daga cikin waɗanda tura mulkin mallaka suke amfani da su a Masar domin cimma bukatar don haka Siza na Brawi tana tare da Huda Sharawi a ƙasar Faransa a can suka yi karatu a ƙarƙashin a hannun yanci ranar addini da kuma suka samu tarbiyya a wurin mata faransawa to lokacin da suka zo dawowa masar suna cikin jirgin ruwa jirgin ruwa na isowa dab da seaport na iskandariya tashar jirgin ruwa ta iskandariya sai suka ce to ya kamata duk cire hijabinsa sai suka cire hijabin su a jirgin ruwa akwai sa'ad zaglon shi wannan babban dan siyasa wanda ake yi masa kallon dan fafutuka suna tare ta ce sai suka cire dukkan wani abu da mace take rufe kamalarta da shi suka cire suka fito a matsayin yadda mace baturiya take fitowa sai take cewa bayan na fito ina ganin fuskokin mutane don in ga tasirin da yadda muka fito din nan za ta yi akan mutane sai na ga ba wani tasiri ma'ana mutane sun kalli abun a matsayin wani abu ne wanda yake normal wani abu ne wanda yake kamar an saba da shi ta ce don hankalinsu sai ya koma akan sa'ad zaglol kowa kokarin tarbar sai to amma fa ita da kanta take cewa bayan sun bar airport sun shigo seaport sun shigo gari to a lokacin ta sun dinga jin kalmomi baƙaƙe da ashar da zagi da la'anta daga mutanen gari ashe kaga abin da suka yi in bai yi tasiri a cikin airport ba ya yi tasiri a cikin a cikin gari huda sharawi a ƙarshen lamarinta ƙarshen lamarinta ta cire rigar addinin gaba ɗaya ta jefar aurenta na farko cewa ta yi ba za ta yadda da wanda zai aure ta ba sai ya yadda saki yana hannunsa yana hannunta ita ce za ta sake shi lokacin da ta ga dama shi kuma yace ya yadda aka daura masa aka daura musu aure a haka bayan shekara hudu ta sake shi Huda Sharawi ta yi rubuce-rubuce wanda a ƙarƙashin rubuce-rubucen ta abinda take ƙoƙarin ta yi shine kan ‘ya'ya na masarawa ya waye daina zauna cikin bauta su daina zaunawa cikin abin da ta kirawo kurkukun mata wato gida ya kamata mata su bar wannan su fita daga wannan yanayi ƙarshen lamarin huda sharawi ta yi ridda ta bar addinin na karanta wasu abubuwa daga cikin rubuce-rubucenta muzakkarat nata wanda take yi wa Allah izgili take yi wa alkur'ani izgili take cewa ita ta sha tambayar babanta domin ta ga babanta yana karanta alkur'ani kuma an ce alkur'anin nan maganar Allah ce yadda ta faɗa ta ce kuma an ce alkur'ani maganar Allah ce saboda haka take cewa don haka na fahimci cewa kenan akwai kyakkyawar akwai kyakkyawan zumunci tsakanin babana da Allah don haka ya kamata duk abin da ya shafi Allah din nan in tambaye shi ce ta tambaye babanta wai shi Allah namiji ne irin ku ko kuma mace ne irin mu amma babanta ya kasa ba ta ansar da za ta fahimta ya ce shi Allah ba namiji bane shi Allah ba mace bane ta ce to rashin fahimtarsa da amsar ta sa ta kodayaushe ta zauna tana tunanin yaya za ta yi yaya za ta yi ta samu ansa daga wurin Allah din shi kanta don haka sai ta yanke hukunci ya kamata ta rubuta wa Allah leta ta rubuta leta ta je ta ce wa babanta wannan din nan da kuke zumunci da shi ga leta na rubuta ina so ina so in sanya za a kai masa ta ce wai sai babanta ya ce mata ai Allah baya rubutu baya karatu ce a to kana karanta Qur'ani an ce magana ta ce ya aka yi wannan magana ta ta samu da baya rubutu baya karatu kuma shi baya magana ne to duk tana wannan rubuce rubuce ne da sunan izgili izgili ga Allah izgili ga annabci izgili ga annabi izgili ga ubanta tace ita ta yi wa ubanta ta waye ta yi wa gidansu ta waye tun lokacin da ta ji tun tana karama sai a dinga kiranta sunanta sai a hada da sunan babanta maimakon a hada sunanta da na uwarta tun a nan namiji ya fara nuna san kai tun da dai ita su biyu suka haife ta to bai kamata duk ‘ya'yansa ba ya zama na shi suke biyarin ba sa biyarin wasu ce ita me zai hana a kirawo ta a hada ta da sunan uwarta sai a hada ta da sunan babanta ce to tun daga nan ta fara fahimtar cewa namiji a komai yana da san kai hatta a batun suna ba za a raba 'ya'ya wasu dinga biyarin din sunan uwarsu wasu kuma su yi biyarin din sunan ubansu ba karshen lamarin huda sha'arawi bayan ta yi rubuce-rubucen da duk tsaranci ne da zage-zage da cin zarafi ga addinin musulunci ta bar ma kasar masar da irin waɗannan ba za su samu gurin zama ba ta yi hijira ta koma can ƙasar faransa a can a jaridu suka yi ta kamba mata suka yi ta bata wasu sunaye na girmamawa na cewa ɗaya ce daga cikin mujahidat waɗanda suka yi jihadin tabbatarwa da mata 'yanci a masar a haka ta rayu a haka ta mutu a wulakance babu wata karama da ta samu la a ƙasar da take ko kuma a inda ta koma to haka banda ita aka samu wasu irin su nawal sa'adawi ita ma ta yi fitsarar da ana cewa wani lokaci ma har tana so ta ɗara ita huda sha'arawi ɗin fitsara wajen yin izgili ga addini wajen yin izgili ga Allah abinda suke karantar da mutane falsafar cewa ai asali ma asali ma babu wani bambanci tsakanin namiji da mace da namiji da mace abu guda ne dan adam shi ya yi ta kokarin sai ya samar da bambanci tsakanin namiji da mace saboda haka hatta harsunan da ake magana da su sai ya kokarin ya shigar da lamiri na mace daban lamiri na namiji daban suka ce wannan bai kamata a same shi ba kuma dan adam ne yayi wannan dan yayi zalunci don in ya suka zama abu biyu to kaga kowanne zai zama yana zaman kansa kuma zai iya daukan sifofinsa da da kasansa na rayuwa to kun ga babu abin da yafi wannan musunta abin da kowa ya sani halittar da mace daban da halittar da namiji aikin da mace za ta yi namiji ba zai yi shi ba duk da sun yi ta fafutukar cewa harshen da ake yi na larabci a yi ƙoƙarin ilga ta'uttanis ta'uttanis in za a faɗi mace a ƙara wata ta ko nunun niswa ya kamata a cire shi daga cikin larabci ya zamana yadda za a ce wa namiji huwa haka za a ce wa mace huwa babu maganar wani huwa hiya ko anta anti to a cire wannan ya zamana duk su zama bai ɗaya ake yi a zo ana kawo musu bambanci ya kamata a cire wannan amma ai da sai su yi kokarin shi ma namiji ya dinga haihuwa ko kamar yadda mace ke haihuwa su yi kokarin tabbatar da namiji ya dinga shayar da ƴaƴansa in ya haife su mama ko matar ta haifa mama kamar yadda ita take yi to amma matsiyatan ba su yi wannan ba saboda wannan abu ne wanda yake ba za a iya ba wanda zai iya tawaye akan wannan sai aka koma can wasu abubuwa da su ake fakewa to wannan irin yaƙi da aka ɗauko shi a masar wanda aka samu su irin waɗannan matan banzan da mazan banza da suka yi kan wannan aƙida aka yi ta amfani da jarida aka yi ta amfani da da kafofin watsa labarai wajen yayata irin wannan aƙida ta yi tasiri a kan da dama daga cikin a mata ta yadda ya kasance ƙasar masar a yadda da take da kuma yadda take yanzu akwai bambanci kwarai ba kankani ba akwai bambanci kwarai ba kankani ba cikin irin waɗanda suka yi ta fafutukar tabbatar da wannan aƙida akwai wata mata da ake kira durriya shafiq ita ma 'yar masar ce wacce ta zo bayan suhuda sha'arawi din ita ma ta je faransa domin ta yi karatun phd dinta bayan ta dawo ta kafa fatin ta mai suna bintun nil a kuma ta dinga yawo kasashen turai ta je ingila ta je faransa da wasu kasashe na turai daban-daban ana hira da ita a waɗancan manya-manyan jaridu domin kafofin watsa labari suna da tasirin da abin da za a ce ya fi su karfi a cikin tafiyar dan adam a yanzu shine mulki mai mulki yana da sojoji yana da 'yan sanda yana da makamai to jarida tana bin bayan wannan kafofin watsa labari media gaba ɗaya tana bin bayan wannan domin a yanzu ne idan a 'yan jarida suka zo suka so abin da yake baki irin zai koma fari fat a sun yi imani da cewa dan adam in ana ta maimaita masa abu yau da gobe ana ta maimaita masa ana ta maimaita masa tun bayya yadda har ya zo ya dinga yadda ta dinga shigar salashi uriyar yana yadda da abin saboda haka sai a ɗauki ƙarya da kowa ya san ƙarya ce sai a yi ta maimaita ta a yi ta maimaita ta yau a labarai a faɗa in an jima a faɗa bayan awa ɗaya a faɗa bayan rabin awa a faɗa a buga a jaridu a yi hira da da waɗanda ake kira muhallilun waɗanda suka san abin da yake kaiwa ya komo su yi ta maimaita wannan maganar to tun ba a yadda sai kaga mutane su ma sun fara maimaita daidai da kalmar da waɗancan ɗin suke maimaitawa yanzu muka ɗauki kalmar ta'addanci ko terrorism da take ta yawo a jaridu farkon fara ɗauko ta ai mutane da dama ba su yarda da ita ba ƙasashen larabawa ba su yarda su yi amfani da kalmar terrorism ko kuma abin da suka ba da fassara da irhab ba za ga a labarai sai da ce abin da itida ko ko ko a ce zalunci ko kisa ko wani abu dai wanda yake zai ba da ma'anar amma ba a yarda ya amfani da kalmar irhab ba yau da gobe sai gashi tashoshin da ba a tsammanin za su faɗi kalmar kansu tsaye gaba gadi sai gashi suna ta amfani da ita to wannan tasirin maimaita abu kenan har kullum a ta maimaita shi to yan kokarin tabbatar da yancin mace sun yi amfani da wannan damar ta duk sanda aka samu wata fitsararriya wacce take ta fi kowa magalgalewa wajen yaki da addini wajen yaki da al'ada wajen yaki da ɗabi'u na kwarai to ita ce za a yi ta hura a yi ta kamba mata a yi ta hira da ita a jaridu a kafofin watsa labarai daban-daban iri-iri ta fito a rediyo ta fito a tv ta fito a menene ana kuma duk sanda za a faɗe ta sai an faɗi wasu laƙobba wasu sifofi na girmamawa yar fafutuka mai ƙoƙarin tabbatar da kaza mai kaza mai kaza to yin wannan zai sa waɗanda suke ƙanana masu tasowa yara 'yan ƙanana wanda ba kansu bai waye ba ba su zazzafan karatu kowa tunani take yi ita ma yaushe za ta zama a irin wannan matsayi ta zama ita ma ana ba ta irin waɗannan lambobi na girmamawa durriya shafiq ta kasance tana yawo ƙasashen turai kuma ana ta buga ta a jaridu har ma ana cewa ƙasashen larabawa ba su samu wata yan fafutukar tabbatar da yancin mace da ta kai ta ba inda duk ta je ana ce mata mujahida don haka aka dinga kiranta tarurruka daban-daban kamar atatok ya kirawo ta ta je can ta yabe shi ta ce yadda ya yanta turkiya ko ƙasar taki daga mulkin kama karya haka su ma suke so su yanta mata a ƙasashen musulmi ko a ƙasar masar bittadi daga daga daga daga halayya na duniya a lokacin har tana ziga shi tana cewa kai ana ce maka atatok wato uban mutanen taki wanda ba haka ya kamata ka zama ba ya kamata ka zama a tashar wato uban mutanen kasashen gabacin larabawa duka bai kamata ka zama ina taki kawai ba domin ka yanta mutanenka kuma wannan ruhi na yancin naka da ka watsa a cikin mutanenka mu ma yanzu yana samun saboda ka aka yi mata tafi shi ma ya mata tafi nan da nan aka nada ta shugabar yancin mata ta duniya gaba daya a ƙarshen lamarin durriya shafiq